الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمنا تكلتا فرق والأسباب muna cikin karatu na 60 za mu shiga karatu na 69 ko? a matsala ta 23 wadda muka fara ta a can wancan sati da ya wuce a maganar cewa da ibn taimiyya da ibn hazmin da ibn al'arabi wai suna zagin sai na aliyu sun ji dan tamori amma hau a taba ji a duniya a bakin wani ba sai a bakinsa an gane? ko da yake shi ibn taymiya mun yi magana a kansa da irin abubuwan da yake akwai to yau zamu tashi kuma kan ibn hazm shafi na 302 cikin raqal asab wa amma ibn hazm amma shi ibn hazm fa ma'rufun sanannan abu ne annahu kasiru takhabbudi mutum ne mai yawan wato takhabbudi shi takhabbudi a ilimi shine ambaliya an gane in aka yi ko kogi ne ambaliya zaka ji ya fito da abu mai kyau wata kuma ya fito da abu mara kyau an gane ko wawo jalibu rajulin wa khailin a sannan shi wato jalibu rajulin wa khailin mai jan mahayi ne da kuma mai yawo a kafarsa an gani ana wannan laraba suna faɗa idan mutum ya zama mai kwashe-kwashe an bayanta to sai a gaya masa irin wannan magana irin yadda zamu ji wasu daga yan zala suna gaya wa imam suyudi irin wannan maganar wai mai kwashe-kwashe ne to lamarin ba haka bane ba shi ma wannan abin da sa gaya masa za mu ga ya saba waɗanda suka gabace shi ne domin shi ibn hazmin tasaddi yayi ya raddi ga ibn wato ga Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Shafi da Ahmad bin Hanbal kaga wannan hudun ko kafin Allah ne in kace zaka rigima da su babu shakka zaka ci kasa ne yanzu kaga suna nan a duniya kullum sai an faɗe su amma ba zo sai an faɗi ibn hazmin ba kullum ina fatan gani yau sadaka kuma sun fi shi tsoron Allah sun fi shi kusanci da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sun fi su kusanci da wato zamanin da Allah iya ba wanda manzo Allah ya faɗa cikin saboda wannan abu ne a fili wa ma zalika amma duk da haka lam yazal nasa nasu yatafaqqaduna ilmuhu mutane ba su gushe ba suna neman ilimin shi ibn hazmin din tunda mun sha faɗa nan wannan ko cewa mutum ne mai ilimi musamman bincike a cikin rijal da kuma dukka ta hadda litahaqquqi wa tadaqquqi saboda tabbatin sa a cikin ilimi da kuma tahaqquqin sa a ilimi wa amma bin nisbati ila ali amma dangane da sayyidina ali fa naqulu sai mu ce innahu lam yusubba aliya sam sam bai zaki sayyidina ali ba fi kutubi al tabansa gaba daya wa inna ma faddala ababakar wa umar wa usman alaihi kadai dai abinda shi ibn hazmin yayi ya fifita sayyidina abubakar da sayyidina umar da sayyidina usman akan sayyidina ali wa hadha i'tiqadu ahli sunna wannan ko shine i'tiqadin malaman sunna kama maza irin yadda ya shuri anna aliyan nafsahu cewa shi kansa aliyu daga sayyidina ali kansa faddala ababakarin wa umar alaihi ya fifita sayyidina abubakar da umar akan sa fi ma rawahu bukhari cikin abin da bukhari ya rawaito hadisi na 3671 wanda aka rawaito an muhammad ibn al-hanafiya daga muhammad dan hanafiya dan cikin gida kenan sharifi ne jinin sayyidina aliyu annahu qala cewa shi ya ce qultu li abi na tambayi babana nace ayyun nasi khairun ba'da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a mutane kakkafa waye ko wani waye kowa bayan manzon Allah faqala sai ce abubakarin sayyidina abubakar qultu muhammad dan annabi yace sai nace summa man sai kuma wa qala umaru sai ce sayyidina umaru wa khashitu an yaqula summa usmana sai ni tsoron kare sai sayyidina summa usmana sannan sayyidina usmana fa qultu summa anta sai kai qala sai ce ma ana illa wahidun minal muslimina ne ba wani bane ɗaya ne kawai daga cikin musulmai to wannan kaga idan an ce ibn hazm sakin harshe ga sai ga sayyidina ali saboda ya fifita wayannan a kansa to ai ga sayyidina ali da kansa ya fifita ya fifita fifita sa kansa ko wa amma in kunta tasum amma idan kai dan tamore riyawa kake annal muqaranata allati aqada fi kitabihi akwai wata muqarana wanda shi ibn hazm ya kullata a cikin littafin sa al-fisal fil milal wal ahwa'i wan nihal hiya sabbu in ka ce wannan muqarana shine zagi fa alam annaka mutaassifun ka sani cewa wato wato haƙanka bai cimma ruwa ba fa inna ibn hazm domin shi ibn hazm ihtajja bil ahadith wal ayati ya kama hujja ne da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ayoyi da ijma'in malamai a cikin wannan fa masalan ga misali asbata ya tabbatar da anna ababakar cewa sayyidina abubakar shine aqra'us sahaba ya fi kowa karatu a cikin sahabban manzon Allah yanzu kun ji wannan magana ko sai a ji ta mai girma ko ko ba haka bane ba ya fi kowa karatu a cikin sahabban manzon Allah da me yake hujja bi hadisi muslim da hadisi muslim allazi rawahu fi sahih wanda ya rawaito a cikin sahihinsa an abi mas'ud al-ansari marfu'an wanda manzon Allah wato abu mas'ud al-ansari ya rawaito daga annabi ya annabi na cewa ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah wanda zai mutane limanci shine wanda ya fi su karatun alqur'ani an gane ko to kuma kaga dan wannan hadisin ya tabbatar mana cewa duk wanda an sa shi limanci to yafi kowa karatun qur'ani ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر على الصلاة مدة الأيام التي مرض فيها da annabi ya kama rashin lafiya sai ce muru abu bakarin fali salli bin nasi a umarci na baka ya salla da mutane wannan me yake nunawa sai na shine aqra'u aqra'u nasi an gane ko yawa wa aliyun bi hadarati sai na ali nan yarahu annabi sallallahu alaihi wasallam gadwatan wa ashiyan annabi yana ganin sa da safiya da maraici amma bai ce ya ce bai canza ya ce a tun daga alima shikenan kai abubakar zauna an gane ko fa ma ra'a laha sallallahu alaihi wasallam ahadan haqqanin abubakar biha manzo Allah sallallahu alaihi bai ga wanda ya fi cancanta da wannan limanci a wannan lokacin ai karatun sallah ba ya zama ya limanci mutane ba fiye da sayyidina abubakar fasaha annahu aqra'uhum wa afqahu sai wannan ya tabbata cewa sayyidina abubakar shine fi karatun mutane shine fi kihu fikihun mutane wa ƙala aizan sannan ya ƙara faɗa ila yau shi wa ibn hazmin inna ababakarin aka saru sadakatin min aliyu radiyallahu anhu ita sai na abubakar ya fi sai na aliyu sadaka yawan sadaka wasta dalla bi a shiya'a ya kuma kafa hujja da wasu abubuwa an gane ko qultu wa mimma yashhadu ala zalika shaida kan wannan anna ababakarin ta saddaka bi malihi kullihi sai na abubakar ya sadaka dukiyarsa baki daya amma walan yi usar zalika an wahid min sahabati gairi ba rawaito irin wannan daga wani sahabbai ba in ba sai na wakar din ba kaga nan wannan ya tabbata cewa sai na wakar yafi rawat tirmidhi bi sunani sai na wakar ya tirmidhi ya rawaita cikin sunan nasa an umar bin khattab qala amara na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an natasaddaqa yace man bara sai ya mana umarni mi sadaka fa wafaqa zalika indi malan sai aka yi dace a lokacin ina da wata dukiya in ji sayyidina ali umaru fa qultu sai nace al-yawma asbiqu ababakarin in sabaqtuhu yawman yau din nan zan rigaye sai na Abubakar duk da ya wato ya zaman to yau dai na riga shi an gane kala sai ce fajitu bi nisfi mali sai na raba dukiya ta gida biyu sai ka rabi wannan fa dan kama dauka na fasa ce an gane misali a ce a ga sayyidina Umaru ya kawo rabi ina fatan gani sannan sai na aliyu abubakar ya gan shi sai su ni kuma wurin je ne abin da ya fi nasa ba haka aka yi ba kowa zuwa yi da nasa shi wannan bai sanya za'a ba wannan ma bai sanya za'a ba so da sai na abubakar sai ya zo da ai sai na umar ya ba da rabi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma abu kashe ahlika me ka bawa ahlinka iyali qultu sai na umar sai sai na ce misluhu na ban man misalin haka ma'ana rabi kenan na kawo akwai rabi a gida to wa ata abubakar bi kulli ma indihi sai na bakar zo da duk abin da ke hannunsa faƙala ya abawa karin ma abu ƙaita lai halika ita mamala ce ya sai na abokan me ka bawa iyalinka ƙala sai ce abu ƙaitu lahumullah wa rasulahu na ban musu Allah da manzon Allah qultu sai na umar sai yace sai na ce la asbiquhu ila shay'in abada daga yau bazan wato ba zan taɓa riga sai na abubakar zuwa wani abu ba abada ƙala tirmidhi tirmidhi yace hadha hadisun hasanun sahihun ثم إن زعمت سنة إذا كاريا أن تفضيل أبي بكر وعمر على علي رضي الله عنه سب له إنك إنك على تنك wanda ya bibi sayyidina Abubakar da Umar da Usman akan sayyidina Ali ya saka shi gare shi ne to fal ya hada abaluka to hankalinka ya kwanta bai ma zakara hu fi zalika da abinda shi Ibn Hazm din ya faɗa wa wannan littafin bi qawlihi da cewa sa inna Yusufa bin Abdullah namari hakika Yusuf dan Abdullah namari an gane ko ƙala ai haddasa na ya zantar da mu ƙala ya ce waye wannan mutumin ba wanda ya gane waye wannan malamin da aka faɗa yawwa malam mutari ibn abdul bar shine yusuf bin abdullah an-namri an-namri kaga malamin sa ne abokinsa ne domin a cikin muhalla ɗinsa tili ya rawaito tili daga shi wannan ibn abdulbar ɗin da da cewa kuma ga irin saɓan da su samu da shi daga baya to ice ya zantar da mu ƙala yace hadathana khalaf bin qasim qala hadathana abul abbas ahmad bin rahim al-din ali al-kindi qala hadathana muhammad ibn abbas al-baghdadi qala hadathana ibrahim bin muhammad al-basri qala hadathana abu yuba abu ayuba sulaiman bin dawud al-shazakuni qala kana ammar ibn yasir yace ammar dan yasir ya kasance wal hasan bin ali da sayyidina hasan dan sayyidina ali yufaddilana ali ibn abi talib ala yukar siddiq suna fifita sayyidina ali amsa akan sayyidina abubakar da sayyidina umar to kaga ba shikenan ba ko sai ya duro abin da kake bukata kenan ai sai to fa hal bi usina an naqula yanzu mu nan ma iya cewa na hanu ahlus sunna ala shayar sufiya mu ahlus sunna an gane ko shine aka ishara al ashairatu sufiya dan kada ahlus sunna a dauka ta ta ta wato ta zamani wanda ake azo da ita da baju yawa ahlus sunna nan kowa san ba gaskiya bane ba ina fatan gane ma iya cewa inna ibn hazmin ya subba wa kai yanzu nan ma sai ibn hazmin zakin sai na baka yake yi la wa alfula wa zada li hadhihi al fa'idati bayanan al imam al lugawi al fayruz abadi babban malamin nan me wato qamus al qamus al muhit an gane ko ya ƙara fa'ida kan abin da ibn hazmin ya faɗa na fifikon sayyidina abubakar akan sayyidina aliyu an gane a ina ya faɗa a cikin wani littafin sai suna alƙibabul mushtahir ala riqabi ibn al-mudahhir shi ma radiyewa ibn al-mudahhir mai minhaj al-karama a shafi na 25 zuwa shafi na 42 firu jahani ilmi abi bakarin ala ali radiyallahu anhu cikin fifikon ilimin sayyidina abubakar akan ilimin sayyidina aliyu faqala sayti inna ilma sahabi shi ilimin sahabi dala a ji wannan gabar jama'a sosai saboda tana zamu fahimci da al'amura da yadda su magabata suke ɗora hukuncinsu don kada wasu 'yan zamani a yau su zama suna ɗaukar hankalin al'umma ana ji ko ya ce shi ilimin sahabi yi ulamu ana gane shi bi a hadu jahayin da fuska guda biyu ɗayan fuska guda biyu a hadu mana farko kasaratu ruwayati yau fatawahu yawa yawan ruwayarsa da yawa yawan fatawarsa wasani na biyu kasaratu isti'malin nabi sallallahu alaihi wasallam iyahu irin yawan yadda manzo Allah yake aikotar da shi wannan mutum sai ta wannan wani afko saboda me annabi ya sa shi kaza annabi ya wakilta shi akan abu kaza an gane ko to sai ce famil muhali abu ne wanda yake korarre an yi asan an yi sta'amila annabi sallallahu alaihi wasallam la ilmi annabi ya aiwatar da mutumin da ba ilimi tare da shi sai ce fa nazarna fi zalika sai muka yi duba fa wajadna annabiya sai muka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kad walla ababakarin salata bi hadarati dula ayyami illati sai maga manzon Allah ya jibintar da sayyidina Abubakar ya zamanto shi zai yi sallah a wannan tsayin kwanakin rashin lafiyar tasa wa jami'u akabir sahabati hudurun manya manyan sahabban nan gaba da suna nan ka aliyin wa umara wa ibn mas'udin wa ubayyin wa gairihim duk wayannan suna nan amma manzon Allah ce Abubakar za a sa wa asarahu bi zalika ala jami'ihim ya kuma zaɓi sayyidina Abubakar da wannan abu duk gaba ɗayan sahabbai wa wajadnahu kuma mun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar da wato sayyidina Abubakar har ila yau ala sadaqati aw sadaqoki an gane fa wajaba an yakuna indahu ilmu sadaqati kaga wannan ya tabbatar mana dole sayyidina Abubakar zai zama yana da ilimi na sadaqoki ko yawa ya zama yana da ilmu sadaqat kallazi inda gairihi min ulama sahaba kamar irin yadda wani daga cikin manyan malaman sahabbai yake da shi la akalla ba wai karancin haka ba an gane wa rubbama kana aksar tayyuma sai nauka ya fi sauran yawa saboda ya sami sako na manzon Allah ga yadda ake zakka ga yadda ake sadaka dogon hadisin da makaranta a cikin muwadda an gane duk da cewa akwai ruwayar sayyidina Umar to akwai ta ruwayar sayyidina Abubakar ita ma wadda manzala ya yi faɗi ga yadda za ake bada zakka cewa a cikin dabbobi tumakai a bada guda arba'in raƙuma a bada guda talatin shanu a bada guda biyar daga biyar za a fara ko za a bada tinkiya ko ko akuya daga nan duk wannan lissafin sai na baka jarwace shi an gane to sai ce wa ammal hajju wannan mun gama da bangaren sallah mun dawo bangaren zakka wa ammal hajju shi ku hajji fa innahu lamma quriba yayin da aka farlanta shi sanata 90 ala sayyi shekara ta tara a bisa zancen fi inganci ba da sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sai gaggawa wa amara ababakar radiyallahu anhu li ta'limin nasil manasika manzala sai ya sa sayyidina abubakar shi zai je koya wa mutane da ake aikin haji wa min al-mustahili abu ne wanda ba zai yiwu taqdimuhu fi hadha al-amr al-khatir a ce an gabatar da sayyidina abubakar a cikin wannan al'amari mai girma mai hadari wa samma man huwa a'lamu minhu bayan kuma akwai wanda yafi sanin wannan abu ayan gane ko summa wajadnahu sai muga har ila yau dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam istamalahu alal bu'usi ya aiwatar da manzon sayyidina Abubakar afsa yaƙe yaƙe fasaha anna indahu min ilmi ahkamil jihadi misli ma inda sa'id man istamalahu sallallahu alaihi wasallam alal bu'usi sai zamanto akwai sauran wato wannan yake tabbatar mana cewa ina da wani ilimi na wannan wato jihadi din fiye wato irin yadda sauran manyan sahabbai suke da shi fasaha anna indahu min ilmi ahkamul jihadi misla ma inda sayri man ista'malahu al buus la aqalla sai zaman to ba zai wace an fishi wato sanin ilimin yaki ba sun mota dahu sai maga ha ila yau dai mun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qad alzama nafsahu fi julusihi wa musamaratihi ya lazumta wa kansa zama tare da sayyidina Abubakar hira tare da sayyidina Abubakar wa za'anihi wa iqamatihi da tafiyarsa da kuma zamansa sa a taimakon zala ya tafi garin madina ya zauna a madina sun zauna a madina tare da sayyidina abubakar ya dawo maka tare da sayyidina abubakar duk garin da za shi sayyidina abubakar zai taso daga gari sayyidina abubakar an gane ko to so haka fa shahada ahkamahu sayyidina abubakar ya ga hukunce hukuncen manzon Allah wa fatawi ya ga fatawoyin da aka masa ya da amsa aksara min musharata ali radiyallahu anhu fiye da yadda sayyidina ali ya gani Allah ya kare da gare shi fasaha anna ababakarin a'lamu biha sai wanda tabbatar da cewa sayyidina abubakar shine mafi sani fiye da sayyidina aliyu Allah ya jira shi to wa amma riwaya amma riwaya fa can ba an faɗi yawan istidama ba an ce kala biyu ne ba ko dai yawan riwaya ko yawan istimalin nabi ko to yanzu mun faɗi istimalin nabi na sayyidina abubakar sai kuma riwaya ana ji ko shi hadisan da aka samu na sayyidina abubakar guda ne dari ya na'am shi sai na ali ai sai na muka ba tariya a kafa kamanta wannan adadin surorin alkur'ani ne ko shi da suka shige maka lissafi ne ka kama da wannan 136 ko 136 to sai na alba hmm a 500 ne da 37 to amma 537 ko shi ko sai na bukar ɗari da nan kuma to wanne fi wanke sai na ali to za a nan sai a ce sai na ali kenan ya fi a to me yasa ba za ce ya fi ba tun da riga shi a lissafi karra ko ba haka ba a zahiri ga shi to amma bari ku ji idan mun auna sai na abubakar kwana nawa ya yi bayan annabi ya kaura shi ma ya rasu shekara biyu ya yi ko kaga ma'ana ɗaliban da suka karatu gurin sayyidina abubakar har suka rawaici hadisan manzon Allah gurin sa ɗan nawa ne kuma ɗan lokaci kaɗan ne haka ne amma shi ko tun wannan lokacin yana nan zamanin sayyidina umar shekara goma yana nan zamanin sayyidina usman shekara goma sha biyu yana nan zamanin sa yazo ya shekara shida ko shekara biyar da rabi duk shi ne amma fa ɗari biyar da talatin da ka auna da sayyidina abubakar ne ya ja wannan shekarun ya za a yi ina fatan gane ko yawwa to wannan tanan za a gane fifikon al'amarin ayan gane ko to wa amma riwaya amma ita riwaya fa amrun awdahu min ash-shams lamarin ta ya furana bayyana wa bayanuhu bayanin sa azharu min wadhihi an-nahar ya fitowar rana bayyanar rana bayyana annahu kana arsahu qadaman fiya shi yafi mafi tabbatuwar diddige a cikin ta wadalika dalilin wannan anna abubakar cewa sayyidina abubakar lam ya ish ba'da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gaira sanatayn wa sittat ashhur shekarun da ya yi bayan ƙauran manzon Allah shekara biyu ne da wata shida walam yabra wa huwa lam yabra min daybata illa li hajjin aw umrah bai bar madina ba sai aikin hajji ko umra kawai wa ma zalika amma duk da haka ruwiya lahu an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mi'atan wa salat wa sittatin wa salatun hadisan an rawaito hadisi 136 daga gurin sa wa amma ali radiyallahu anhu amma sayyidina Allah ya kare daga gare shi faqad asha ba'da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam 30 sanatan ya shekara bayan ƙwarar manzon Allah shekara talatin nan fa shekara biyu kaɗai yayi nan ku shekara talatin yayi an gane ko musharriƙan ko mugarriban yayi gabas yayi yamma wa za'inan min baladin ila balad i zauna a wannan gari ba ya zauna kuma ba i zauna a wannan gari i kuma koma wannan gari an gane ko wa min qadarin ila qadarin daga wannan kasa zuwa wannan kasa wasa kazal kufata a awama ya zauna a garin kufa shekaru masu yawa wa kasura ihtiyajin nas ila ahadisi sannan bukatuwan mutane zuwa hadisan manzo Allah suka zama sun yawaitu wal ilmi da ilmi wata zahama alaihi su'al tambayoyi suka dinga wato wato wato muzahama kutsitsaniya zuwa ga sayyidina aliyu za mu karanta nan gaba a cikin wadda irin yadda har sayyidina muawiya yana garin su yake yake turo tambaya a boye an gane ko duk da ana ganin kamar babu abin nan ai innamal mu'minuna ikhwatun ina watan gane idan ya ji ba ya da tambaya sayyidina muawiya sai turo ta ya kawo sayyidina sayyidina ali ya bashi amsa akwai ranar da aka aiko takardar yana duba sai ce kai wannan abin da ya faru ba a ƙasa ta ya faru ba ka gaya min gaskiya waye ya aiko ka ita wallahi sai na ma'auye ne ya aiko ni an gane ko to sannan ya bashi amsa to walam yurwa amma duk wato wato me nace wata zama alaihi sallallahu alaihi wal muqtafisun da masu nema iktibas wata rakama da zai dalibin riwaya sannan masu neman riwaya suka zama sun yi cinturin da aka sai na abi wal mustashirun da masu neman shari'a amma walam yurwa anhu ma zalika amma ba a rawaito daga sayyidina Ali duk da wannan siwa 500 hadisin fiye da hadisai ɗari biyar wa sabatun wa salasuna hadisan da hadisai talatin da bakwai ya siwu mina hamsin hadisan hadisai hamsin ne suka zama sun inganta a ciki fai za na sabta muddatahu ila muddati in ka gwada wato muddar halifanci ko kuma wato rayuwarsa ya zuwa muddar sayyidina abubakar wa adada ahadisihi in ka yarga adadin hadisansa ila adadin hadisi zuwa adadin hadisansa ta bayyana laka anna ababakarin aksar hadisan sai tabbatar ma cewa sayyidina abubakar shi ma hadisai da yawa wa aksar ruwayatin min ali shi yafi ruwaya da yawa daga sayyidina ali radiyallahu anhu to dama tunda an ce yafi yafi shi zama da manzon Allah ai wannan abun a fili yake ba zai yi ya hadisan manzon Allah su fito sayyidina abubakar bai san su ba an gane ko yawa zo raka bi shay'in kaseerin da abu da abu mai yawa wa hadha ma la yakhfa ala ahadin wannan abu ne wanda ba zai buye ba abu sa kowa wa ma hadha amma duk da haka Aisha radiyallahu anhu ya rayu Allah ya kare dagare shi ba da Umar bayan sayyidina Umar Allah ya kare dagare shi muddata 17 sana wa 17 ashhur ko a muddar shekara wato wato shekara 17 da wata 7 wa musnad Umar shi kuma musnad sayyidina Umar 500 hadisin hadisai 500 ne an gane wa 17 musnad hadisan da hadisai 37 yasiwu min ha hamsin hadisan hadisai hamsin sun inganta a ciki fallazi yasiwu min hadisi umar abin da yake inganta na hadisin sayyidina umar miqdarin lazi yasiwu min hadisi aliyu shine daidai abin da yake ingantuwa daga hadisin sayyidina aliyu illa hadisan aw hadisan sai hadisi daya ko hadisi guda biyu ma'ana kamar sun yi kunnan wannan da shi da sayyidina umar ko a yawan hadisi fanzur ila hadhihi al-muddatu dawila to sai ce kai duba in jiwa in ji fairu zabadi yace kai duba zuwa wannan mudda mai tsayi wali qayin nas iyahu da haduwar mutane zuwa gare shi wa kasratul hadith ila muslimina ila riwaya da irin wato irin yadda mutane suke da bukata musulmai zuwa a samu riwaya an gane fa ulima sai aka san anna ilmu umar cewa ilmin sayyidina umar kana adhafu ilmi ali bidalika shine rubanyin ilmin sayyidina ali bidalika da wannan wa burhana zalika dalilin wannan anna kullu man tala umruhu min sahaba duk wanda rayuwarsa ta tsaya cikin sahabbai tajri riwayata anhu aksar zaka samu riwaya a gurin sa mai yawa ce wa bil aks wanda kuma ka samu bai haka ba za ka samu riwaya ta kanci wa aliyun shi ko sayyidina aliyu ma dul umar dul umar muddati tare da tsayin muddarsa da ya samu qallatu riwayatu sai riwaya ta zama ta karanta فولما سياق سن أن علم أبي بكر شوى علم سيدنا أبو بكر كان أضعاه ما كان عند علي من العلم شيني ربنا أبن ديكي ولن سيدنا علي من علمي والله أعلم الله لم يسلم تونا شيني تقرشان أبن دشي فيروز عبادي يفدا أتقيتي to yanzu mun gama ba da amsa kan da aka ce ibn hazmin ya saka harshe ga sayyidina ali ko wanda ba gaskiya bane ba an fahimta to wa amma ibn al-arabi amma ibn al-arabi ko al-maliki allazi allafa al'awasim min al'awasim wanda ya rubuta littafin al'awasim min al'awasim eh ni ma an ce wai me mai ce ne dama tun da ya ga ina ina ina cewa asima asima a cikin awasim ko eh wato shi ma wannan abin da ya sabi na ibn arabi Allah ya sauke wato in yana magana sai ka dauka kun zama malaman musulunci suna tare da shi wanda kuma ba haka bane ba shi yasa in ba kuma ta ba nake maimaita muku a ran da yake cewa wanda zai amsa musa ya amsa masa ba na ce na amsa ba nan za mu zo mu makabara shi a ina nace zami ca ne a can gidansa zami saboda duk labararin nasa duk littafin ciki ba littafi ba zai ɗauko littafi ɗaya ce ga wannan littafin aƙida ta ita aƙida sa babu shi ina fatan gani to Allah kai barba gani amma wai waju da haka saboda lalacewa wai akwai wanda su har yanzu suna nan akan cewa adalci aka masa wa ka rasa wai a wai abin mamakin shine abin mamakin shine a mutumin da kake tunanin zai kwace ka ranar lahira ko to a duniya yau an zo an zauna ba ma da wasu manyan malamai ma wasu shahararru ba a ma wasu ne dai ga sunan wasu ma wannan a zauna da shi ya fito da abubuwan da ya sani a ilmanci amma ya gagara kaga masu hankali ai sun gudu in ce to daga yau sun yi sallama baki ɗaya ba su ba shi eh to amma shi wanda duk ya bi irin wannan tafiyar tasa zai dinga fahimta shi rigimar da yake ba fa rigima yake yi da malaman Kano an gane ko malaman unguwar wata unguwa daban ba a tun daga farkon musulunci shi a gurin barna ce tun daga farkon musulunci tun daga zamanin sahabbai duk anan wajen bai da kowa ba yawwa aka zo tabi'ai duk ba na gari tun da muka manta ba da muka yi da muka yi magana dan tamori musulmi ne ko zindiki ai mun dauko irin hadisan da yake tuhuma sayyidina Anas mun dauko su daga gurin sayyidina Ali ko mun kasa ga ruwaya sayyidina Ali kaga abin duk da ya samu sayyidina Anas dole samu sayyidina Ali shi sa na gaya mana in ma ka jina da'awar cewa yana son ahlul bait wallahi ƙarya yake tana ga musulmin su nan ga irin abubuwan da yake a ciki da sauransu saboda Allah kai mana magani kiyaye mu to fa innahu shi bin arabi kuma yanzu anan jama'a shi kamar yadda muka sani kowane malami yi ukhazu minhu wa yurda alayhi ba wani malami masuni an gane yawwa to sai daga cikin irin barnar da ya koya daga wajen ko Yahudan da suka koya masa ne ko Allahu alam sai dan samu gaba ta wani malami da ya faɗi wata magana wadda wannan magana malamai sun masa raddi an fahimta to sai ya dauko ta ce to ai gashi malamin musulunci wani malami ne babba na musulunci ga abin da ya ce bai san kuma tuni ko ma ya sani dan wata kilma daga raddin ya samo magana ya zo malami ya yi raddi cewa malami kaza an ya faɗi kaza bari yi masa raddi to sai bincika ya je nemo littafin wannan malamin sai nemo magana sai zo gashi shi magana yake raddi yake wannan magana shi ne barnar take cikin littafin musulunci yanzu min arabun nan yau tsakanin mu shekara na 544 yarus da 43 543 yau mana dubu ai lissafin ma ya daidai ko shekara 900 daidai 900 daidai tsakanin mu da shi 500 yau ba muna 443 ba to shi kuma 543 yarus kama yanzu misali ka zo kana da rigima da shi malaman nan duk duniya ilimi sun yi a sallama masa cewa malaman suna cewa ya kai matsayin mujtahidi a ilimi to amma da yake likulli zuwarin kabuwa wannan lafazin ina daga cikin kabuwar da shi ibn arabin yayi to sai dauko sai ya baki yace ai ya zagi sayyidina ali da ita kaza kaza kaza bari mutum yake cewa fa innahu domin cewa shi istamala ahadith rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi radd ala rafida ya yi amfani da hadisan manzon Allah a raddin da yi wa rakibawa wa shi'a da shi'a amsalukum irinku ku zan tamuri idan in haka ne faragarwa ashe ba abin mamaki bane an tara kullama qalahu sabbul alayhi kadan ganin cewa dukkan abin da ya gani ai wato ya fade shi wato sakin harshe ne ga sayyidina ali Allah ya kare da gare shi ma anna al-amra laysa kadhalika hada al-amrun ba haka bane ba Allahumma illa ma kana min al-khala'i al-bashari sai dai abin da bai kasance ba bai gushe ba na daga dan kuskure na mutuntaka allazi la yaflutu minhu insanun khalal mustafa sallallahu alaihi wasallam wanda dan adam bai zai taba zama ya tsira gare shi in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa masalan ga misali zakara ibn al-arabi fi fi zalika kitab ibn arabi ya faɗa cikin tafan nasa wasil shafi na 231 yake cewa annal husaina radiyallahu anhu cewa sayyidina husaini Allah ya dare shi kutila an kashe shi ne bima sumi amin jaddihi al-muhaimin ala rusul da abin da aka ji daga kakansa al-muhaimin ala rusuli wanda yake mai shaida kan mai shaida aikin bayi kan manzanni al-mukhbir bi fasad al-hal mai bada labari da barnan hali da samu al-muhazzir min al-dukhul bi fitan wanda manzo Allah yayi ya ja kunne kar a shiga cikin fitana an gane sai ce wa aqwalu fi zalika kaseerun zancen annabi mai yawa ne a cikin wannan min ha qawluhu ina daga cikin zancen annabi sallallahu alaihi wasallam fadin manzo Allah yake cewa innahu satakunu hanatun wa hanatun za a samu wasu tuba-tubai tuba-tubai faman arada an yi farik amra hadal umma wanda duk ya so ya zama ya rarrabe lamarin wannan al'umma wa hiya jami'un tana hada guri daya fadurbuhu bisayfi ku sare shi da takobi ka'inan man kana kowane shi an gane wastamarra qa'ilan sai ya ci gaba da cewa ana ji ko wannan waye mai wannan magana ibn arif kowa da ya fuskanta da mutum ji ko tunda kaga shi sayyidina husaini abin da ya faru ina so ya gaya mana shi ibn arabi cewa fitowar da sayyidina husaini yayi a wannan yaki da mutanen wato su yan shi'a na suka yaudare shi ya fito ana ji ko wato kamar an samu haduwa ne sai kuma aka so a tara fitira to kuma annabi ya ce duk wanda iso in raba al'amarin wannan al'umma bayan suna haɗe to a sare shi takobi kowane ne shi shine ka'inan man kana wannan babu shakka hadisin manzon Allah ne amma ba ina rubin sayyidina Husaini ba ayan gane ko to shi kuma sai ta dabiqin hadisin kan sayyidina Husaini kaga wannan sun tibe ne ayan gane ko to shi dan tamore sai amfani da irin wannan cewa ai gashi sun faɗa kaza kaza kaza bari ku ji wasu baraka ila ya ci gaba da cewa fama kharajan nasu illa bi hadha wa amsalu mutane ba su zo sai don irin wannan da misalin irin wannan walau anna azimaha wa ibn azimaha wa sharifaha wa ibn sharifaha al husayn ko da babba ne dan babba kuma sharifi dan sharifi shine sayyidina husayn wasi'ahu bai'atahu ay baitahu ai kamata ya zauna a gidansa ba sai ya fito ba au bai'atahu ko kuma ya zauna dai a wato wato gurin sa dai kamar hemarsa au ibulu ko kuma cikin raƙumansa to zuwa ƙarshen magana ta ibn arabi al-maliki to faqad qala ulama'una fi zalika malamu sun faɗa cikin wannan magana inna ibn al-arabi shi ibn arabi asaa fi hadha al-mawdu' ya munanta a wannan bige walam yata'addab ma asd rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai ladabi tare da jikan manzon Allah ba an gane ko wa rihanatihi da kuma abin kanshin manzon Allah an gane ko duk da cewa abin da ya faɗa gaskiya wato hadisin annabi ya ɗauko ya faɗa a yaka ne ko ma annahu ista'mala fi zalika hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da hadisin manzon Allah a nan wajen Allah zai rawa muslim fi sahihi wanda muslim ya zo a cikin tabin sa walakin sai dai khadahu hadha la yamhu la yamhu malayin hasanati wannan kuskuren da ibn arabi a nan wajen ai ba zai goge miliyoyin kyawawan ayyukansa ba yau albani ma nan muka masa bayani muka adalci a kansa bayan mun faɗa abubuwansa muka ce to wato yana da kyawawan ayyuka ko ba haka bane ba to bare ibnu arabi wanda shi hafizi ne da gaske an gane ko an samu wani yayi sai min magana ya zan faɗi albani in faɗi ba za mu karɓa inganta hadisin sa ba to ai man tama ne a ranar bayan mun faɗi wayannan abubuwan haya ko kuma wani abu babba kun san me shi shi mutumin da zai inganta hadisi ko irin wannan ai sai ya je yana da wani capacity tukunan da malamai suka faɗa su ma abota sha'anin ai sun faɗi ƙa'ida sai ka je wannan matsayin sannan ka inganta sannan ka rauna in ba kai wannan matsayin ba to kuma ɗan kallo kawai ka kyala masu aiki sai abinsu to shi albani bai kai ba magana ta gaskiya kenan yawwa bai kai ba sai mutum ya zama hafizi wa zal hadisa wasafu fakhsasa bi hafizin kadar khadibu nasa wa huwa alladhi ilayhi tashihu yurja wa ta'dil wa tajrihu ay yahfaza sunnata ma saha wa ma wato sai ya san abin da malaman hadisi suka rawaito sannan kuma ya san mazaje sannan ya da hadisi dubu ɗari a kansa wala tu da'ib mutlaqan ma lam tajid tashihahu a tad'ifahu musarrahan an mujtahid sai ka tabbatar da cewa wannan mujtahidi ne ya raunin hadisi sannan ya zama ya tabbata mujtahidi a cikin bangaren ilimin hadisi an gane ko wa khudhu haythu hafizun alayhi nas aw min musannaf bi jam'i yukas karki hadisi cewa ya inganta ko ya raunana haisu hafizun alaihi nas inda hafizi ya nassanta to to albani hafizi ne hafi hada ce ba ko arba wani albani bai hada ce ba eh sai ana yi ana tashin sa ina fatan gani yawa shi ko hadda da ake bukata hadda ta sosai ba in wa in ba wa in wa in ba da isnadi da komai to sannan ka zama to shi ibn arabi hafizi ne duk duniya sun mashi haka da masoyansa da makiyansa na gaya mana al'awasin nan da ake magana ai bugu biyu aka yi masa akwai bugun farko da yake wato idarar samun makhaludai tana hannun yan izala wahabiyawa suka samo makhaludin asalin littafin raddi ne ga mujassimawa farkonsa tsakiyarsa daga daga tsakiya zuwa ƙarshe raddi ne ga shi'a suna zuwa sai suka ɗauki ƙarshen saboda an yi raddi ga mujassimawa su ma an taɓa su saboda sai aka ɗauko ƙarshen sai aka buga shi to amma yanzu an samu wani annasul kamil wani bawan Allah ya fito da muhaƙƙinsa nasul kamil ya buga shi ga farkon za mu gani ga kuma ƙarshen gaba da baki da amma duk da haka kuma shaida cewa ibn arabi malami ne hafizi ne ma da cin hadisan hadisan manzon Allah ne to sauraka wannan kuskuren nasa ba zai goge miliyoyin kyawawan ayyukansa ba tijaha ahlul baiti da yawa ahlul baiti wa sahaba da sahabban manzon Allah radiyallahu alaihim ajma'in Allah ya bi da su baki daya to summa mal farqu bainaka wa bain man za'amta annaka tastamilu al ahadith sayya me bambanci bainaka wa bainahu tsakaninka da shi ibn arabi min za'amika na cewa kana riya annaka tastamil hadisi sayya wai kana amfani da hadisi ingantattu khususan fi ma kana fi masalib sahaba musamman wanda a cikin sa za sami tuntuban sahabban manzon Allah al farqu bainakuma bambancin da yake tsakaninku huwa al farqu allazi bainaka wa ibn taymiya shine bambancin da yake tsakaninka da ibn taymiya allazi sabaqa dhikru wannan muka ambace shi a baya wa in kana hunaka bawnun bayyinun duk da cewa akwai bambanci mai yawa bai na bin arabi wa bin taimiyya rahimahumullahu ta'ala tsakanin ibn arabi da ibn taimiyya Allah ya jin kai gare su baki daya wa amal muntasib amma shi dan tamori bin nisbati ilaihima idan zaka dangana shi da su wa'annan biyan ibn taimiyya ibn arabi ga dan tamori a gefe fa wallahi ina rantsuwa da Allah ataqidu annahu lam yablughu an-nawata min at-tamri ana ji ko wallahi bai kai an-nawat an san an-nawat ko wato suna cewa kwallo ba kwallon ba ne ina rigan nan ta jikin kwallon ana jigo wata fara to wannan ce ake kiranta da wannan suna to dan ta more bai kai wannan rigan ba ina fatan gani yawa bari a kwatanta shi da wayannan bayan Allah hadahu Allah ila siratal mustaqim Allah shi da shi zuwa ga tafarki madalici wa amma bin nisbati ibn hajar al-asqalani amma dangane da ibn hajar al-asqalani hatizu dunya fi ilmin hadisi ana ji ko wato allazi tamanna suyudi maqamun min hadisi wanda suyudi ne mu maqamun sa cikin ilmin hadisi faqad sabbahu almuntasib ai dan tabori ya zage shi wa za'ama annahu munafiqun wai yace wai munafiki ne shi wai dan zamani ne yake ga wa dan wanda ya rusu shekara 852 yanzu kana mun shekara ne kiran 852 rusu ko a cikin dubu kaga saura 148 ko sannan ga wata kuma arba'in da eh tsakanin mai ibn hajar amma ga shubawan Allah ya zai na zagin sauwai hada cewa munafiki ne shi sai ka ce wani sa'an babanka Allah ya sai yi ko mutum ko sa'an babansa ne ya gaya masa wannan magana ai ka san ba dan arziki bane bane Allah ya sai wa sa taqifu ayyuhal qari ala qamus shata'imihi nan gaba za mu tsaya kan qamus na zage-zagen da yau bayan Allah wasa tara za ka gani da kanka annahu lam yaslam minhu alimin min ulama'il ummati za ga wani malami daga cikin malaman al'umma bai kubuta daga hannun ta more ba la min sahabati wala min tabi'ina bal hal mu'asirina babu a cikin sahabbai wanda ya tsira bare a cikin tabi'ai ballantana kuma yan zamani bal kafahu gabawatun ai wauta ta isa masa an haja abahu wa ummuhu yayi zambo ga babansa yayi zambo ga babarsa wa nafsuhu yayi zambo ga kansa fasara kalhu dai a baina yadai Umar bin Khattab radiyallahu anhu sai zan saka muku daya a gaban sayyidina Umar Allah ya kare ta gare shi kai ka ku daya abin da ya dinga yi kenan ko yazo ya cin mutunci ga wato ya zagi babansa ya zagi babarsa ya zagi matarsa ya zagi kansa ko Allah kai wannan magani wa haka ba ibn Hajar al-Haythami haka ne ibn Hajar al-Haythami allazi la yakadu hadha almuntasibu yazkuru nasbahu illa malhuna wanda kullun dan tamawdi da ibn hajar alhaitani in zaka ji ya fade shi sai ya fade shi wato da lahani haisu yushkil alai nasba ali ibn abi bakr alhaitani ta yadda malamin nan me wato haisami me mujmu zawaidi ana ji ko yake rikicewa shi dan tamawdi ne ba da su fa yubaddiluhu bil haitani shi wancan sai ce wato wato wato haitami ya faɗa a cikin majmu'ul zawaid bayan ku haisami ne ibnu hajar kuwa shine haitami an gane ko fasani nabiyun huwa muallif majmu'ul zawaid shine wanda ya wallafa majmu'ul zawaid wal awwal da farkon huwa muallif aswa'iq al muhriqa fi radd ala ahli bid'ah wa zandaka wa huwa muallif tadhir al jinan wal lisan an al khudurah wa tafawwi bi salbi sayyidina muawiya bin abi sufyan fa kayfa la tadai annahu yasubbu aliyan me yasa ba za ka yi da'awa cewa yana sakin sayyidina ali ba لأن كل من قال la tasubbu sahaba duk wanda yace ka ku zagi sahabban manzon Allah fa innaka tu'addidu min as-sahabin li Ali radiyallahu anhu kana irga cewa yana cikin mazagin sayyidina Ali Allah ya kare da gare shi idan fa ma za biyu ika to yanzu tunda ka ce duk mai cewa kana nuna cewa duk mai cewa ka a zagi sahabbai zagin sayyidina Ali ne to yanzu ya zaka yi me zaka iya faɗa li amirul jaysh ga amirul jaysh wawo yana haka anan tashayi wa tarafubi yana haka shi an ci da rafidanci yana cewa fajanibin rafda wal itizala wa shi'at al kharqa'a wal jidala ko usuluk sabila sunnat sawa'a al mustaqima nuruhu ab'a yana cewa fajanibin rafda ka nisanci rafidanci shine zagin sabon manzon Allah wal itizala ka kiyayi itizalanci mutazalanci an gane ko eh mutazalanci hatta akidar nan ta cewa iyayen manzo Allah suna guri kaza ai mutalanci su mutalanci suna cewa za ko shari'a ba zoma ba addini na kanka haka wannan ai hauka ne su sun ce hankali zai iya gane zaka iya gane Allah ka bauta Allah haka wannan ai su ma da kansu za a gane cewa akwai matsala ya kamata a kai sakatar ko a kwarai kuwa to so wani hankalin yanzu wani hankali zai iya ba mu cewa misalla azhar raka hudu kuma mai karatun aboyi ko ce mana kuma ta isha mi karatun a bayyane wani hankali zai kawo wannan karatu to saboda wa shi'at al-kharqa an tanci shi'anci al-kharqa mai kitawa wal jidala kuma ne an tanci jidali musu usuluk sabila sunnati sawa'a an a shiga a shiga tafarkin sunna wanda yake shi ya fita ko malami ne ya kamata ka danna musu gurin baya yi baya yi ko ba ya ce baya sunna ba sunna ya fita ya fita baya yi malaminu ka danna gurin sunnan nan inda ya ce ya fita daga sunna ko ya ce wai ya fita daga sunna shi ba shi ya fita baya yi baya yi muna magana ne akan abin da ya zo a me a littattafan sunna ba a littattafan shi'a ba ni a nan matsala ta take duk da wannan sunan na cirewa kai na shi a dayanar ci ahalus sunna ba ni ba ahalus sunna na fita daga cikinta sunana musulmi kawai ba ni da wata firka ahalus sunna na fita daga cikinta ba na yi ba na yi ba na yi
to wata sunna bayan ka fita ko ba haka bane ba kakkare na mutane hankali mana kai da kace ka fita to kuma wata sunna kace karewa sai ka rasa masu bin sa mahaukata ne ma daidai shi dai kuma ka duba za ga haka ko ga mutum fufusga yake yi ya kalli nan ya kalli nan haka za ka ta ganin su wallahi yi almustaqim wa nuruhu adaa wanda hasken sa ya zama to madadaci mai haskawa a tarahu huwa min an-nawasibi yan shi ma amir jaishi nasibi ne ma'ana mai zagin sayyidina ali ne am ko ko yana cikin amman ko kuma yana cikin zuwa to sai wa ammal khadib al-bagdadi amma shi khadib al-bagdadi وابن عساكرة لابن عساكرة فيكفيك أنهما لم يذكر أي حديث يا شيخ تشاو إن بيان الله بس أما تكون حديثي با إلا ما إسنادي فاتشي تارد إسناد إنسان فبكي الأمر لك صلاك ينزل مريارجي إناك أنت تثبت من رجال السند أولا كفارة دوبا ماذا جنك إسنادي دفركو ولا تعتقد ما ذكره kar ka kurce abin da suka ambace shi hatta ta ta haƙaƙa min sikati rijal min sikati rijal san sai ka tabbatar da amincin mazajen isnadi kaga wannan aiki ne ma wanda yana bukatar sai ka koma makaranta an gane ko wa hadhihi qa'idatul muhaddisin wannan shine qa'idar malaman hadisi khususan al-imam dabari musamman babban malamin imam dabari fa innaka in dalatahu domin cewa in ka duba littafin sa tara annahu yazkuru shay'a wa naqidahu zaka yana ambatan abu yana ambatan kishi abu fa amma in sabartal asanida amma idan ka jera wato ka ka ka wato ka jarrabi isnadai ala qa'idatul muhaddisin afsa qa'idan malaman hadisi an tajta sai kai intaji wa mayyazta sahiha min as-saqim ka bambance wanda yake ya inganta daga wanda yake bai inganta ba to ina ga zamu tsaya nan ko eh ina ga akwai zamu shiga bayani na baitoci ko akwai baitocin nan da muhmalai da yake cewa malam yayi su ba samu ba da afirka wanda yi waka ko guda daya ko ta muhimmalan waƙoƙi to anan mun kawo masa waƙoƙi akalla wato guda goma sha biyar na wani malami guda daya da suka yi yayi su duka yayi su ne babu dugo ko daya an gane ba wai baiti 15 ba a waka 15 nan waka ɗaya ce to nan an kawo waka guda 15 wanda kuma daga ɗaya daga cikin malaman Afirka ne wanda ya wannan aiki Allah ya samu dace alhamdulillah amin amin alhamdulillah